أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ina gaidan baki da ina mai fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala zai sake kamu wannan wuri mai albarka inda za mu ci gaba da karatunmu na hadithan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da har yanzu muna cikin da littafi mai albarka na arba'un hadis bayan watan azumi da bamu samu muka yi sauran karatuttuka ba insha Allah yanzu za mu ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي عشر حديثي نقوم شاء عن أبي محمد عن أمسول أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب shine Al-Hassan dan Sayyidina Ali dan Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi Hassan kin wa rayhanatihi kuma abin shashakashi eh duk da kuma rayhana an fassara shi da cewa baiwa ta Allah ko rahama ta Allah da arzikin shi ana kiran dama da haka nan saboda shi ma arzikin ne na Allah amma galibi ana fassara shi da abin shashakar shi saboda irin yadda annabi yake son su su duka biyu da Al-Hassan da Al-Husayn radiyallahu anhuma to annabin da kanshi kira shi su duka biyu raihanan shi ne guda biyu to an fassara shi da cewa abin shashakar shi yadda yake son su da yadda yake farin cikin gamuwa da su sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi an same shi daga shi alhassan dan sayyidina ali radiyallahu anhu ana alhassan kin kenan shi kan manzo Allah ne sallallahu alaihi daga wajen ɗaya shi sai da suna fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha amin to shi imam hassan radiyallahu ta'ala anhu yana da tarihi wanda yake kayatacce kawai kasancewar shi cewa shi kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan kaɗai ya ishe shi eh wannan kaɗai ya ishe shi shi eh imam hassan radiyallahu anhu an ce an haife shi ne a garin madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة شكرة أكو لقى هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر من أخيه الحسين بعام an ceto shi kuma ya fi ɗan uwan shi Hassan ya yi shi girma da shekara guda wakila akallu ko kuma aka ce ƙasa da haka ma wani wuri an ce ma wata shidda ne kawai tsakaninsu sannan kuma aka ce azzana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi uzunihi manzo Allah sallallahu alaihi yayi kiran sallah a cikin kunnen shi wa laqabahu bit taqi was sayyid kuma ya mishi laqabi da cewa mai tsoron Allah da kuma shugaba kamar da wani kisa inna bin hadha sayyidun wannan dan nawa shugaba ne yana magana akan shi al-imam Hassan radiyallahu anhu sannan kuma ana mishi alkunya da cewa abi Muhammad kuma al-Hassan kinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa mishi wannan suna suna wanda yake kyakkyawa al-Hassan kuma روي عن البراء عن سامر البراء أنه قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقم أيكي سرادة من سأل الله استبت أقريش واضعا الحسن على عاتقه ينامي دورة الحسن السمن كافة شي abin da yake tsakanin kafada da wuya shi ake ma atiq to shi ma da ana fassara shi da kafada kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora al-Hasan as-saman kafada shi wa huwa yaqulu kuma annabi yana cewa اللهم إني أحبه فأحبه الله أكبر يا الله دليني إن سنش الحسن كما كيما الله كسوش وصحكم يا إن كنت من أحبني سواء النبي تدك وندي سوني فليحبه توللين يسوء الحسن وليعلم وليعلم الشاهد الغائب كما لليني وند يا حلرته ya sanar da wanda bai nan ya san da wannan bayanin sai duk wanda yake so na to ya so alhasan sannan kuma ya ce Allahumma ya Allah inni uhibbu lalle ne ni ina son shi wa uhibbu man yuhibbuhu kuma ina son duk wanda yake son shi fa ahibba man yuhibbuhu dan haka Allah ka so duk wanda yake son shi an ce annabi ya faɗa haka na salasa marratin har su uku Allahu akbar kuma an can lokaci sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu ya fito daga sallar asuba bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wasu yan kwanuka yana tafiya dabra da sayyidina ali sai ya huce daidai imam hassan radiyallahu anhu yana wasa da yara sai shi ma ya dauke shi ya dora shi a saman wuyan shi shi sayyidina abubakar har yana mishi wani waƙe yana ce lalle ne yana kama ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kama yake da baban shi sayyidina Ali ba to Imam Hassan dai radiyallahu anhu yana da karamci an ce kana radiyallahu ta'ala anhu rajulan kariman Imam Hassan da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto namiji ne da yake mai kyauta mai karamci sami a shakhsan ya taba jin wani mutum ya Allah yana roƙon Allah azza wa jalla an yanzu kaucewa Allah ya arzuta shi asharata alafin Allah ya arzuta shi dubu goma فانصرف إمام حسن سي جويا يتهي فبعث بها إليه سي أيكما ونمتنا الله أكبر شكنا الله يا أمشى الدعاء كنا الله أكبر سنن أنت حكي أي حكاية أنه مرة إمام حسن يا شولي هو الشيء والحسين لدم وإنشاء الحسين رضي الله تعالى عنهما الله مرة كنسركية لا أجريسو على أجوز سنشولي أكم وتسوهوا فذبحت لهما شاة في تينكا مسأقيا فغضب زوجها مجن تسي فشي سبحان الله فأرسل الحسن سي إمام حسن يأيكو إليها زوى غريتا ألف شاة يأيكو متى أقويا دبو وألف دينار دا ديناري دبو والحسين كذلك مشيما أم أنش حسين حكنا الله أكبر سي غاية وانا كرمت لتمسو يا زامة الخير يا شيكو مجن شباع الله يبقى انت كده هكذا سبحان الله an ce ma imam hassan ya taɓa fita daga duke shi har sau biyu saboda kawai hidima da yake cikin allah ta ƙare kwata-kwata to maganganun da suna da yawa muna ɗan tattaɓowa ne irin wasu abubuwan da za mu ji a cikin wani labari wanda yake kyawawa na الإمام حسن رضي الله تعالى عنه وقيل كما أنت إنه كان لا يأكل مع أمه فاطمة رضي الله تعالى عنها kuma ya kasance bayya cin abinci tare da mammashi sai da tuna Fatima da Allah tabbata a gare ta fa qalat lahu fi zalika sai ta ce mishi a cikin haka nan ma'ana ta yi zargin shi me yasa bai cin abinci da ita fa qala sai ce akhsha an yaqa basaruki ala shay'in ina jin tsoron kad dubanki abku akan wani abu wa asbiquki ilayhi kuma in rigaye ki zuwa gare shi Allahu akbar wala ash'uru ni kuma ban sani ba fa akunu aqal laki in zamanto mai saba miki kaji wannan karamci ba abin da yasa bai cin abinci da mamashi gudu yake ka aje suna cin abincin ta kalli wani wuri wani wani abin da abinci wanda tana son shi tana marmari shi kuma bai sani ba ya ɗauko wannan wanda ta yi marmari yake gudun ka aje in yi haka nan ya zama to ne saba ma mahaifiyar shi shi yasa bai son cin abinci tare da ita fa qalat lahu sai ta ce masa sai ta ma Fatima kul ma'i ka ci tare da ni wa anta fi hillin min zalika ko kuma kai kana cikin halaccin yin haka nan ki fa mutasala shikenan sai ta makatu sai ki cin abinci tare da ita Allahu akbar kuma an ce ya ce Imam Hassan ya ce inni la astahyi min rabbi lalle ne ni ina jin kuma ubangiji na an alqahu in gamu da shi walam amshi ila baitihi kuma ban tahi gidan shi ba fa hajja 25 marratan shi yasa aka ce yayi haji so 25 من المدينة تلقرم مدينة ينا زوا مكة ينا حج سوء شرم لبيا وهو ماشي على رجليه ينا ميتفيا أكن كفافونش الله أكبر إمام حسن رضي الله عنه تحكني أبو منسي تتفيا إيه أنت كما تولى الخلافة يا يجب أنت خليفة من صلى الله عليه وسلم بعد أبيه باين بابنش معنا باين رسول بابنش سيدنا علي بمبايعة أكثر من أربعين ألفا da mubaya'a ta muminai fiye da dubu arba'in suka mashi mubaya a kan wannan halifancin nashi duk da cewa wannan lokacin musulunci ya fara shiga wani irin girgiza an shiga wani imtihani to wasu tamarra sannan ya ci gaba fil khilafati a cikin halifancin shi halifancin shi Imam Hassan radiyallahu anhu na hawa sittat ashhur kwatan kwatan wata shida bil Hijaz a yankin Hijaz wal Yaman da Yaman wal Iraq da Iraq wa Khurasan da Khurasan wa ghairi zalika da wannan wannan to kuma bayan wannan eh irin karamcin shi da kuma neman maslaha a cikin addini da irin yadda ya gani irin akwai hayaniya da a lokacin wani imtihani na girgiza da yake tsakanin musulmai da rashin gane juna to don gudun rikici da fitina da tausayin musulmai shikenan sai ya sauka ya bar ya bar khalifancin ga Muawiya radiyallahu anhu to shine abin da a lokacin ba daɗi wasu labaran ma ba a so a faɗe su saboda abin da ya faru tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to bai ma kamata wasu abin ka ji ba hankalin ka ya tashi kuma ka aje ka ba wani lambar yabo wani ka zarge shi ko kuma ka to abin sai dai a bar ma Allah abubuwan kawai to Imam Hassan dai saboda irin karamcin shi da abin da ya gada na karamcin kuma sai ya bar halifancin saboda dai neman zaman lafiya da kuma neman maslaha ga ga musulmai duka Imam Hassan babban mutum ne kuma wannan abun ma da yi sai zamanto kamar bayyanin wata mu'ujiza ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗi a cikin hakkin imamu hasan yace inna ibni hadha sayyidun wa la'alla allah an yusliha bihi allahu akbar yace wannan dan nawa wannan dana wannan da kuke gani shugaba ne ma'ana imam hasan in ji manzon allah kaga bai ma ce ba shi kana ce dana yace wannan dan na shugaba ne yace wa la'alla allah kuma zai yi ma allah an yusliha bihi ya gyara wani lamari da shi to ka gani abinda mutum har zai bar halifanci shugabancin da babu irin shi shine halifancin manzon Allah amma dan neman maslahan jama'a kaga wannan in ba Imam Hassan babu wanda zai iya shi to dama annabi ya nuna cewa wannan dan na shugaba ne amma tana yi wa Allah kuma ya gyara wani lamari da shi Allahu akbar an ce kuma a cikin wata ruwaya ma abinda aka ce wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimina cewa Allah zai gyara da shi Imam Hassan tsakanin wasu jama'a guda biyu masu girma na musulmai. Yana da cikin kuma maganganu waɗanda suke masu ƙayatarwa na shi Imam Hassan radiyallahu anhu yana cewa kun fi duniya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika ka zamanto a cikin duniya da jikinka amma kuma a lahira da zuciyarka Allahu akbar kai kenan ya bi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi ya ce a nemi duniya kamar za a mutu kuma a nemi lahira kamar gobe za a kenan duka biyu ake neman su shi imam hassan sai ta kaitar da wannan magana yace ai ka zama a cikin duniya tare da jikinka jikinka yana nan duniya wa fil akhirati bi qalbika kuma ka zamanto a lahira da zuciyarka kenan ba kamar ce kowanne daga cikin kana nan duniya tare da jikinka amma kuma zuciyarka tana lahira kenan kana neman halalkinka na duniya amma kuma wannan bai mantar da kai ba kana ta aikin lahira zuciyarka ta tafi zuwa lahira wa kana lahu kuma ya kasance imam hassan yana da min al auladi daga iya maza 15 zakaran kenan iya goma sha biyar maza wa saman banatin da kuma mata guda takwas warawa an nabi sallallahu kuma ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam salasata ashara hadisin hadisi guda goma sha uku Allahu akbar duk da irin karamcin shekarun shi a lokacin kaga bayan an hijira ma har da shekara uku sannan aka haife shi wa mata masmuman kuma manzo imam Hassan bawan Allah ya rasu abin sama sammu an sa mishi sammu min zauje take daga matar shi ita ta sa mishi sammu eh wadda ake mata sha'adata bintul ash'af ita ta sa mishi sammu aghraha alaihi yazid bin muawiya yazid dan muawiya ya rudar da ita akan wannan tayi wannan aikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa wa'adaha kuma ya mata alkawari an yi tazawwajaha cewa zai aure ta in ta kashe imam hasan wa bazala laha kuma ya bata mi'ata alfi dirhamin dirhami dubu ɗari fafa'alat sai ta yi inna lillahi fa mari da arba'in yau imam hassan ya yi rashin lafiya kwana arba'in kuma sai ya rasu wasu mata sanata hamsina sai ya rasu a shekara ta hamsin alama alaihi al'aksar akan abin da mafi yawancin malamai su a shekara ta hamsin Allah ya mishi rasuwa subhanallah to amma duk da wannan wannan shirman da matar shi ta yi bata ci nasara ba aka ruɗe da ita ta kashe shi kan manzon Allah sallallahu wanda babban abin son shi babban halifan shi to kuma da ta aika mai jirkin tana tambaye shi abin da ya mata alƙawari sai ya ce ya za a yi ke da bakiyar ba mu yarda da ke ba wajen hasin kaka za a mu yarda da ke ga kawunan mu eh mun sa kin zamanto abin da biki zaman kin zamanto ba abin yarda ba a wajen Hassan ma kaka zai a wajen mu ki zamanto abin yarda sai yake aurenta subhanallah to abin da haka ne lamarin Allah yake sai haƙuri eh Imam Hassan bawan Allah haka Allah ya sharbe shi shi ma irin hanya ta manyan bayan Allah da Allah ke jarraba su kuma a yi rayuwa cikin imtihani har wajen rasuwa ma kuma da irin shahadar da ya samu bawan Allah sai kuma aka binne shi a cikin makabarta ta Baqi' nan dai inda aka binne mahaifiyar tashi sai da tuna Fatima radiyallahu anha ma'ana makabarta ta Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma yana daga cikin karamomin shi Imam Hassan anna shakhsan aka ce wani mutum taghawwata yayi bayan gari ala qabrihi wai akan kabarin sa Imam Hassan inna lillahi fa junna sai yayi hauka wa ja'ala yanbahu sai kasance yana haushin kare kama yanbahu kalbu kamar yadda kare yake haushi sun mata sannan kuma da ya mutu wannan mutumin fasumi a sai aka yi shi min kabari daga kabarin shi huwa ya'awi shi kuma yana haushin kare dai in aka ce yan bahul kalbu yana haushi ne ya'awi kalbu ma yana haushi ne amma an ce ya'awi kin irin wannan wanda yake shan murya in yi shi sha kware kafin yayi wani to Allah dai muna neman tsaron Allah daga haushin shi tabaraka wa ta'ala kuma Allah ba mu albarkacin Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu kana to Imam Hassan yace hasistu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na har da ke daga ma'aiki sira da amsa Allah sabbata a gare shi da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da yake sa ka kokonto zuwa abin da bai sa ka kokonto shi ne Imam Hassan yace ya har da ke daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta ya ji ta annabi ya ya fare ta da ma yuribuka ila ma la yuribuka a wani kuma ana sa da ma yuribuka ila ma la yuribuka to wai annabi ce da ka bari ma yuribuka abin da yake sa ka kokwanto ila ma la yuribuka zuwa abin da bai sa ka kokwanto eh ka ga magana wannan gatan nan takaitatta amma ta kunshi maganganu masu yawa masu fa'ida kenan duk abin da mutum yake da shaku akan shi yake da kai kawo a cikin shi bai da nutsuwa game shi game da shi ya bar shi yayi abin da ya san ya tabbata hankalin shi a kwance bai da shaku game da wannan abu to wannan kuma duka a cikin rayuwar mu irin wannan abubuwan suna suna faruwa na haka mutum ya kiyaye to irin su misalin abubuwa waɗanda za a iya samu na barin kokonto misali yanzu misali kamar a ce mutum ne ya tashi da asuba zai sahur yana kokonton alfijir ya keto ko bai keto ba ya halitta gare shi ya ce amma an yi tabbatar cewa daga baya an ce ai lokacin da ya ce na alfijir ya keto to sai ya rama to abin da ya kamata a kan shi da ya bar inda ya aiki da wannan hadisi yawwa tunda an ce bar mutum ya bar abin da yake hukunta zuwa abin da yake na haka in ka tashi kana hukunta anya alfijir ya kito ko bai kito ba to kamata yayi ka bari karkaci haka kuma misalin irin barin wannan hukunta a tilaura a shay'an da a ce mutum zai ga wani abu fiye da insanin cikin hannun wani mutum sun ra'ahu fi yadin akhar sannan sai ganshi a hannun wani mutum na daban to shikenan wa za'ima annahu ishtarahu minhum kuma sai da awan cewa ai ya siya ne daga wajen wancan aw wakkalahu fi bai'ihi ko kuma ya wakilta shi ne sai da mishi jaza li hadha ar-ra'i shira'uhu to wannan wanda ya ganshi ya halitta gare shi sai shi walakin al-afdal amma abin da yafi gare shi adam shira rashin sayan kare sai ya hatta ya tayaqqana sidqahu har sai ya tabbatar da gaske shi dan tana yawa ƙarya ce sata shi ne koyi to duk wannan irin misalan abubuwan da mutum zai bar wanda yake kokonto zuwa wanda bai kokonto haka kuma yake lau da'ahu fasikun da a ce wani fasiki zai kiraye mutum li walimatin zuwa walima jazat ijabatu to ya amsa mishi ta halitta wal afdalu amma abin da yafi lahu gare shi adamuha kai amsa mishi li'annahu la yattaqi haram saboda mutum ne wanda bai kiyaye haram kenan tana wa in ka tafi kai ci abincin da shi ka ci wani abu na haram وقيل كما أنت أوحى الله ألا ياي وحي إلى داود عليه السلام زوى النبي داود أمن الله يتبت أجريشي يتمش كل بني إسرائيل كجاء ما بني إسرائيل إني لا أنظر إلى صلاتكم لليني ني بنا دوبا زوى صلاتكم wala siyamikum kuma banna duba zuwa azuminku walakin amma dai anzuru ila ina duba ne zuwa man shakka fi shay'in wanda yayi kokonto cikin wani abu fatarakahu li ajli sai ya bar shi danni Allahu akbar Allah ce zalika alladhi uayyiduhu wannan shine wanda nake karfafa shi eh ma'ana uqawwihi bi nasri ina karfafa shi da taimako na kenan ubahi bihi mala'ikati kuma yana alfahari da shi wurin mala'ikuna to kaga nan ma abin da Allah ya ma annabi Dawud kenan bai kallon sallah bai kallon azumi amma yana duba zuwa mutumin da in dai yi kokonto cikin wani abu to yana barin shi saboda Allah yace to Allah yace to wannan yana shine wanda yake karfafa shi kuma yake alfahari ma da shi a cikin mala'iku na haka mu kokari duk abin da muka san muna to yanzu wannan zamani da ya gurbace mutane abin da yake na kat kat kat sun tabbata mara kyau ne mahaifi ta akwa to shi kuma an ce kawai wanda kake kokonto ma akan kin shi da rashin kin shi kamar shi ya kamata wannan shine cikakken imani duk abin da ka ji baka nutsu da shi ba to a matsayin ka na mumini na kirki eh kamata yayi kamata yayi ka bar shi sannan kuma eh akhraj at-Tirmidhi wa Ibn Majah Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi wal Hakim da kuma Hakim ana Atiyya as-Sa'di da Atiyya as-Sa'di radiyallahu ta'ala anhu da Allah tabbata a gare shi marfu'an yana ya kawo hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yablughu al-'abdu bawa ba zai kai ba an yakuna an yakuna min al-muttaqina ya kasance daga cikin masu tsoron Allah ba ya kai wannan matsayin ba hatta ya da'a har sai ya bari ma la ba'sa bihi abinda babu wani laifi tare da shi hadaran mimma bihi ba'sun dan jin tsoron abuwa cikin abin da yake da laifi Allahu akbar to annabi yace mutum bai ya kai sahun matsayin ya zama daga cikin masu tsoron Allah ba sai ya samu irin wannan halin zai iya barin abu wanda yake bai da laifin ma dan jin tsoron abu kuwa cikin mai laifin to yan wa kudi ba ku gani kenan yanzu mun bar zancen wanda an tabbata a zahiri bai da kyau mun huce kuma zancen wanda ake ake kokwantan mai kyau ne ko mara kyau ne shi ma an ce a bar shi mara kyau na zahiri an ce a bar shi wanda ake kokuntan ma mara kyau ne ko wannan shi ma a bar shi yanzu kuma annabi ya ce mana kuma mutum ma bai kai matsayin tsoron Allah ba sai ya bar abin da mai kyan ne ma amma wanda dalilin yin shi ana gudun a abu ko cikin wani abu mara kyau subhanaka ya azim shi yasa yake wali za saboda haka kala abubakar bin siddiq radiyallahu anhu sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu yake cewa kunna nad'u 70 baban min al-halal makhafata an naqa fi babin min al-haram subhanallah sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu yake cewa mun kasance muna barin babi babi saba'in na halal wani abu wanda yake nau'i nau'i na halal saba'in sai mu bar shi mahafata an naqa fi babin min al-haram dan jin tsoron kan mu abu cikin babi ɗaya tak na haram الله أكبر قال صاحب مع النبي وقال عمر بن الخطاب شيخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام إن عمر يتي من كسن في منا برن a cikin kishi goma muna barin abubuwa tara na halal halal tsantsa yace a cikin tara muna barin a cikin goma muna barin tara makhafata an naqa fil haram kawai dan jin tsoron kan mu abu cikin haram muna gudun wannan abubuwan in muka yi su tana da dalilin su abu cikin haram sai mu bar su kuma halal ne tsantsa a cikin goma sai mu bar tara Allahu akbar na haka ma wallahi mu ji tsoron Allah bayan Allah nan da kai sun samu matsayi ba haka ba kawai su same shi an ce kuma an yi hikaya annahu cewa shi sayyidina Umar لما تولى الخلافة الوقت اللي يجب انت خليفانسي كان له كانت له زوجة ينا دوت ما يحبها إنا سنتا فطلقها سي سكيتا مخافة أن تشير عليه بشفاعة في باطله دندن سوران كت مش نوني زوا ونتسيتو وند زي يتكون أبو مرة كيو فيطيئها سي بيتا ويطلب رضاها كما يميمي يردنت الله أكبر mata gare shi wanda yana son ta kawai da ya zama khalifa sai suke ta wai ka aje ta nemi ceto ko wani abu a wurin shi game da wani mutum da ya ka shari'a ko wani abu ka aje ta nemi wani abu ceto a wurin shi wanda zai yarda mata kuma cikin yin haka nan kin akwai saba ma Allah ya sake ta dan mata ya abu cikin wannan kare kenan yayi gaskiya da shi sai na abuka da suka ce suna bar wani abu wanda yake na halal dan gudun abu ko cikin wani abu wanda yake na haram Allah ba mu albarkacin wa'annan bayin Allah mizahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama sannan za mu tsaya cikin wannan hadisi wanda turmizi da nasa'i suka rawaito shi kuma turmizi yace hadisi ne wanda yake kyakkyawa wanda yake ingantacce wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh